الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو كان متى ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira a nan muhammadu sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin a cikin wannan babban masallaci na juma'a mai albarka a sabuwar jami'ar bayero a kano nigeria idan yan uwa za su iya tuna muna karanta dogon hadisin nan da ake ce da shi hadisu tawassul hadisi na tawassuli riwayar abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wasu mutane guda uku da suka shiga ciwon mummunan yanayi a wanda zai kai ga rasa rayukansu amma sai suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu Uh, don samun ainihin wato kubuta daga masifar da suka fada uh, hadisin yana nuna mana halaccin yin tawassuli abinda ake nufi da tawassuli da hausa shine tsani ka sanya tsani tsakaninka da Allah wajen neman biyan wata bukatarka shi tawassuli ana yi ne da kyawawan ayyukan da ka yi ka taka su a matsayin lada a matsayin tsani ya kai ka zuwa ga Allah don ya biya maka wata bukatarka abu na biyu tawassuli ba a yin sa da wani da, zatin wani a ce Allah don wani kai mun kaza sai dai a ce Allah don sona ga wani ba wai don wanan bai isa ba ne a'a shi ka'idar tawassuli ana yin sa ne wani aiki da kai kai shi ina so yan uwa su fahimta wani aiki da kai kai wata wahala da kai sai ka miƙa wannan wahalar ka ce ya ubangiji saboda abu kaza da na yi to ina neman ka yi min kaza shine at-tawassul bil a'mali as-saliha amma idan ka ce dan wani to wanan nan ai ba kai kai shi ba wanan nan Allah ne yayi shi idan wanan mai bin Allah ne mai biyayya ne mai da'a ne to bin Allahnsa da biyayyansa ai ya shafe shi ne shi kai bai shafe ka ba kai ba kai wani abu na mayar da shi ya zama bawan Allah ko ya bauta Allah ba da haka in an ce za a yi tawassuli to ana tawassuli ne da kyakkyawan aikin da ka gabatar tsakaninka da Allah mahalicinka sai ka miƙa shi ga Allah shi kuma Allah sai duba sai karɓa maka waɗannan mutane mutane ne guda uku kamar yadda hadisi ya bayani suna cikin tafiya bacci ya kama su suka shiga wani kogo na dutse suna shiga Allah ya gangaro da wani babban dutse ya danne su gaba ɗaya gashi suna magana da junansu amma ba su isa su tura wannan dutsen ba don haka suka ba kansu shawara cewa yau ba abin da zai kubutar da mu daga cikin wannan yanayi da muke ciki illa kowane ɗaya daga cikinmu ya tuna menene ya yi aiki na ƙwarai ya yi tawassuli da shi zuwa ga Allah ko Allah ya karɓa ya yaye mana wai ana koya maka ne kai ko da gobe za ka fada cikin wani kunci kai ko jibi za ka fada cikin wani matsi kai ko za ka fada cikin wata damuwa to ka tuno wata ibada da wata bauta da kai wa Allah tsakaninka da Allah ka san dan Allah ka yi babu neman suna babu yi don wata manufa ka yi wannan saboda Allah kurin ka miƙa hannu ka ɗaga ka ɗaga ka gaya wa Allah shi kuma Allah zai yayi maka ɗaya daga cikinsu ya ce ya Ubangiji ina da iyaye guda biyu ina son su ina taimaka musu ina musu biyayya abinda na dora wa kaina bana ci bana sha sai sun ci sun sha wannan yana nuna mana muhimmancin kulawa da iyaye ba daidai bane mutum ya zo Allah ya masa wadata ya ci mai kyau ya sha mai kyau iyayensa suna cikin matsi suna cikin wahala ko a cikin birni ko a cikin ƙauye kaji mutanen kwarai su kam sai iyayensa sun ci sun sha sannan su su ci su sha ya ce na yi tafiya na je neman harawa wa dabbobi na dare ya yi ban tatso musu nonon da za su sha da daddare ba na makara na zo na samu sun yi bacci ni kuma a ɗabi'ata ba na iya tada iyayena daga bacci ka ji wata tarbiyyar ba zai iya tada mahaifinsa daga bacci ba ba zai iya tada mahaifiyarsa daga bacci ba duk da abinci ya kawo musu ya ce kuma ba zan iya zuwa in je in kai wannan abinci ga 'ya'yana da matana su ci ba alhali ban ba iyayena ba haka ya rike ƙwaryar nonon nan a hannunsa tun da daddare har sai da aka yi assalatu asubahi ta yi yana ƙofar gidansu yana jiran ko ya ji motsinsu ko su buɗe su zo su ɗauka ko su zo su ce a kawo musu amma wallahi da tanan ba su tashi ba sai da asubahi ta yi ya ji motsinsu sun tashi sun yi ƙoƙarin sallah sannan ya shiga gida ya ɗauka ya basu ‘ya'yansa kuma suna gida ya taba gauna suna kukan yunwa bai iya ba su ba bai ba wa matarsa ta sha ba bai ba wa ‘ya'yansa suka sha ba ya fifita iyayensa ya ce ya ubangiji na yi wannan abu don kai gashi na miƙa musu sun ci sun sha da suka rage ne ya ɗauka ya kai wa ainihin wato ‘ya'yansa da matan shi in na yi don Allah ne ka yayi mana sai dutse ya ɗan buɗe kaɗan Allah ya karɓi aiki kenan na biyu kuma ya ce yana da ‘yar gidan baffansa da yake santa yana ta nemanta ya yi ɓarna da ita ba ta yadda ba ya yi ya yi ya yi ce a duniya ba wanda yake so irinta mace ya ce sai wata rana talauci da fari ya kama su a garinsu ta buƙaci kuɗi sai ta zo wajensa sai ce to an kawo kuka gidan mutuwa ya ce zan baki abin da kike so amma ke ma za ki bani abin da nake so a jikinki ta ce ta yadda ya ɗauki kuɗi ya bata ta amshi kuɗi za ta je ta ciyar da iyayenta da 'yan uwanta ya gama kimtsawa zai yi lalata da ita har ya kai ga kwaɓe suturarsa har ya kai ga ɗora jikinsa a jikinta har ya kai ga danna gwiwowinta ta ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatima illa bi haqqi ka ji tsoron Allah karka yadda ka buɗe zobe face da hakkinsa ni yarinya ce budurwa ban taɓa sanin kowa ba kada talaucin da nake ciki yasa na nemi taimakonka yasa ka zo ka lalata min budurci na ka ji tsoron Allah wallahi tana gaya masa wannan abun sai ya ji wani abu yar a jikinsa yace sai ya daga sai ya tashi bai iya ya yi lalata da ita ba ya tafi ya bar mata kuɗin ya bar mata mutuncinta ya ce wannan fa tana ci min ahabbin nasi ilai ya ce wa huwa yuhibbu haka ahabbu ma yuhibbu arrijalun nisa yana son ta sama da yadda namiji yake son mace yace ya ubangiji na kyale ta idan nayi wannan dan kai nayi wannan abin dan tsoron ka na kyale yarinyar nan Allah ka yayi mana wannan bala'i da muke ciki kawai sai dutsen nan sai ya bude ya dada ja har yanzu kuma ba za su iya fita ba Allah yana jiran ɗayan shi ma ya zo ya faɗi ainihin wato nasa aikin ƙoƙarin da yi shi kuma bari ku ji bai faru yace wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha yace wa qala salis na uku daga cikin su sai yace shi kuma zai kawo nasa kokarin da yayi allahumma ista'jartu ujara'a وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب يا أبنجي أن يوترانا na ɗauki ‘yan aikin ƙodago shi ne istajartu ujara'a ujara'a da zammil hamza wa fatil jim jam'i ne na ajir ajir ɗan aiki ɗan ƙodago da ka ɗauka kamar shurafa da sharif kaga sharif sai a ce shurafa ajir ujara yace na ɗauki masu aiki a wata riwayar ce ala faraqin min ta'amin ko min at'am a riwayar bukhari zan ba su wani kaso na abinci yace wa ataituhum ajrahum amma anan riwayar sai ce na ba su ladan su dukan su a a noma suka masa a gona a a gini suka masa a a aiki suka masa don Allah 'yan uwa yana da kyau mu kula da wannan hadisin saboda yana da alaka da rayuwar mu directly yace na biya su kudin su gaba ɗaya ghairar rajulin wahidin banda wani mutum guda ɗaya rajul ɗin ya wadatar wahid ɗin ta'kid ne an gane ko yawwa banda wani mutum guda ɗaya taraka alladhi lahu wa zahaba shi kuma ya tafi ya bar hakkin sa kawai bai karba ba kar ka manta malam ya dauki ma'aikata mutum biyar ya biya su kuɗin su duka mutum hudu shi na biyar ɗin kawai kafin a bashi kuɗin yayi tafiyarsa yanzu kai in kai ne cewa zaka tunda ya tafi shejiyo ina ruwana haka zaka ce tunda bai zo karba ba ba ruwana in yana so ba sai zo karba kai ba ka zo karba kudin ka kakka karba malam wani bawan Allah yake ce mu a kasuwa wai wani yana cewa yana zaga yana cewa wa zai bada bashi wa zai bani bashi a biya shi a lahira malam kaji wa zai bani aje sai a lahiran in biya shi ma'ana kai ne ka yadda da lahira kai ka bashi ba ka ce sai an je lahira ba to aje lahiran ya biya ka wallahi ai malam in wani ya tsaya ya tafka wata tabar gaza kai za ka ɗauka wannan mutumin ai bai yadda da tashi al'iyama ba shi ya yadda ka ba shi eh ba dai kiyama ba eh a kiyaman a biya ka subhanallah to wannan bawan Allah kawai ya kama hanya ya tafi a hadisin ba a faɗi wato meye dalilin da ya tafi ya sa ya ƙi ya karɓi kuɗin ba kawai an ce ya tafi wataƙila matarsa ba lafiya wataƙila ya gaji da jira wataƙila zai je ya dawo ne wataƙila wataƙila kenan zai iya yiwa wani ya maka aiki ka neme shi ma ka rasa ka biya shi ma ka rasa shikenan ka ci kuɗin banza a'a da yake shi mai tsoron Allah ne yace fa sammartu ajrahu sai ne ta juya masa sammartu kassartu ne ta juya ladan nan kuɗin nan nasu ne ta mai juya juya kuɗin da shi ma'ana ya ta business da kuɗin amma wa wancan din fa yayi wa ne ta juya kuɗi ne ta juya kuɗi ne ta juya kuɗi daman ya yi lissafi wannan kuɗinsa kaza ne sai sa shi a kasuwa ya ta juya kuɗi bari ka ji imani malam fasammartu ajaru hatta kasurat minhu al'amwal har sai da dukiya ta yawaita da wannan kuɗi kasuwanci ya ta mai da ɗan kuɗinsa na aikin nan aka ce aka samu raƙuma da yawa shanu da yawa tumaki da yawa bayi da yawa raƙuma shanu awaki tumaki bayin mutane duka da wannan kuɗi malam ashe mutumin nan ya daɗe ne bai dawo ba shi kuma yana nan yana lissafi ya ce faja'ani ba da hinin bayan wani lokaci mai tsawo shine hin sai gashi ya zo mun ba da hinin ba da zamanin bayan wani zamani can an manta malam ashe ga mutum sai ga mutumin nan sai ya dawo to faƙala ya abdullah sai ce da ni ya kai bawan Allah addi ilayya ajari ba ni ladan aikin da na maka to a wata riwaya idfa miƙo min ba ni ladan aiki na ashe bai manta ba shi kuma da yake mai tsoron Allah ne bai ce wani ladan ka ba yaushe kai min aiki ni na ma san ka ka dalla ka tafi ka bani wuri a bai gaya masa haka ba ashe shi ma iyasa ne Allah ya tsare shi bai mutu ba wancan din ma bai mutu ba kawai sai ya ce da shi fa qultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq yace duba nan ka gani kaga nan kaga wannan garken duk raƙuman nan da ka gani duk shanun nan da ka gani duk awakin nan da tumaki da ka gani ga bayi nan iya ganin ka da gani yace duk cikin ladan aikin ka ne da ka tafi ka bar mu ni dan kasuwa ne na iya kasuwanci na jujjuya maka kudin ka ka ɗebe duk ka tafi da shi faqala sai shi wannan wanda yake bin kudin dan kodagon lebran sai ya ce ya abdullah la tastahzi'u bi ya bawan Allah kakka mun izgilanci ba izgilanci yanzu hakki na nazo nema kawai ka bani hakki na saboda me shi ma kansa kawai ya san bai zai yi a ce wannan dukiyar ta sa bane malam saboda yawan dabbobin da arzikin riwayar ma hadisin ma bata faɗa ba yawan shanin yawan raƙuma wannan yana nuna mana ashe malam ashe kuɗi in an juya su suna juyuwa ashe ilimi ne juya kuɗi ashe kasuwanci akwai shi a shari'a ashe mutum yana da ɗan abu kaɗan zai iya mai da shi mai yawa da haka ku yi ilimi ku koyi juya kuɗi naira ɗari biyu ta zama ɗari biyar ku yi ilimi ku koyi juya kaya daga shago ɗaya zama shago biyu uku huɗu Allah ya ce wabtagu min fadlillah ku nema daga falalar Allah Allah mai sauki ne kai ta siya yana ninka maka yana baka kan mutum ya zauna ya ce shi ba zai je kasuwa ba shi ba zai kasuwanci ba jama'a bincike ya tabbatar da babu abu mai kawo kuɗi da wuri irin harkar kasuwa nan da nan mutum yake yin arziki musamman in Allah ya rubuta maka ya yarda maka musamman idan kai ba mai hankoro ba ne ba mai gaggawa ba ne musamman idan Allah ya baka hikima da basira musamman idan Allah ya baka haƙuri a kasuwa galiban masu yin harkar kasuwanci suna samun rufin asiri daman ba a haɗa ɗan kasuwa da ɗan albashi ɗan albashi ai shi haka ce ɗan albashi ɗan albashi mai jira sai ƙarshen wata ai duk harka in dai aka wayi gari jira za ka yi sai wata yayi ka je ka karɓa ai zancen ka ya ƙare ai ai wanda yake harka yake juya kuɗi kullum yana iya tasarrufi ya saya ya sayar ya shigo da abin da ya ga dama ai wannan shine yake abin nan amma mai albashi ai sai hakuri ai ai shi yasa suka cancanta ai ta ba su zakka sai ta karba mutumin da sai sai karshen wata zai karba warai kuwa ai ko miliyan biyar kake ɗauka a wata in dai kana karban su ka kashe su ai ka cancanci ka karbi zakka ai tunda ai kuɗinka ba su shekara ba waye ba zai ci zakka ba sai wanda yake ya mallaki nisabin zakka kaga ashe mai aikin albashi talaka ne da gwamnati ya kamata ta duba lamarin albashin masu albashi a taimaka musu a daɗa yalwata musu a ƙarfafe su kada ƙasa ta ruguje don in babu albashi mai kyau ƙasa rugujewa cike al'amura lalacewa cike mutum za a rena shi a gidansa saboda za a ce ya kawo ba zai iya kawowa ba ‘ya'yansa ba za su ga girmansa ba saboda baya iya biya musu bukatunsu ka fita waje ka gama zage-zagen ka ba abin da zaka samu sai dai watan nan ya je karshe ka samu abin da zaka samu kaga ai zance ya baci da haka a duba sha'anin masu albashi a taimaka musu Allah ya isa musu da sakon nan nan karka mai izgilanci yace ba izgilanci nake maka ba duk wannan abin da ka gani ai naka ne bawan Allah fastaqahu falam yatruk minhu shay'a shi ma din da yake goga ne wallahi malam sai ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ko kwaya ɗaya bai bari ba duk ya koya a'a ka tsaya mana kai ku a yi magana ka ce to da ka ɗan juya mun kuɗi na kai me zan baka wallahi ko tambayin su bai ba kaga shi ma wannan bawan Allah tsakani da Allah haka dai hadisin ya zo yi bayani bai ce komai ba amma yanzu anan kaga in za a yi magana kaga mai juya kuɗin nan ya fi shi ƙoƙari gaskiya haka annabi ya ce falam ya turuk minhu shay'an komai bai bari ba yayi ta kora raƙuma yayi ta kora kaza yayi ta kora kaza jama'a abinda wannan hadisi yake nuna mana shine wannan gabar kenan in ka dauki kudin wani ka jujjuya masa da ranar da ya dawo to zaka bashi kayan sa ne to amma malamai sun yi sharhi da ƙarin bayani duk wanda ya dauki kudinka ko kayanka ya maka wani aiki da shi yana da zaɓi biyu idan ya yi maka kyauta ne in kyauta ya maka to shi kenan ba za ka ba shi komai ba idan kuma ya ce ba kyauta ya yi ba sai ka biya shi to fa sai ka biya shi ɗin shi wannan mutumin shi a kyauta ya yi shi don Allah ya yi shi mai kuɗi ne shi wannan kayan wannan arziki wannan raƙuma wannan dukiya ba ta rufe mai ido ba amma da zai ce sai an biya shi kuɗin juya kuɗin to da ya cancanta ya karɓa in ba haka ba kuma ya bashi iya kuɗinsa da yake bi da yake binsa da haka ka bar wa mutum naira miliyan biyar ya ta juyawa ya ta juya har ta zama naira miliyan sha biyar idan ka zo za ka karɓi kuɗi dole za ku yi lissafi to na yi maka kasuwanci da kuɗinka to ni kuma nawa ne nawa tunda ai ya taimaki kuɗinka ya ɗaga su ya canja musu matsayi daga inda suke sun dawo wani matsayi na babba don haka mu rike fikin wannan hadisi amana ta rike wa mutum kuɗi daga nan malamai suke cewa duk wanda aka bashi ajiya an aminta da shi duk wanda aka bashi ajiya tunda aka baka ajiya ai ai kai amin ne to ya halatta ka juya kuɗin da aka baka ajiya amanar da aka baka tunda ai an aminta da kai ka sarrafa kuɗin ka juya su alabashi idan mai kudin ya zo ku yi lissafi in kuma dan Allah kai masa babu laifi wasu suna suna magana amana yanda aka baka ita ka da ita haka eh ko da ya juya kudin ai asalin kudin da aka bashi ai suna nan da ka zai iya in ka zo din yanda ka bashi dubu ɗari biyar din nan ya ɗauke ta ya baka amma in ya juya ta wataƙila ta iya zama miliyan biyu ko miliyan uku da ka tunda amintacce ne to zai iya juyawa wataƙila kudin marayu ne aka baka amana karka ce saboda amana ne kudin marayu ne bari in kyale su yaran nan duka duka uban su ya mutu ya daga mai shekara uku she shekara hudu shekara biyar kuma an bar musu wajen miliyan dubu biliyan daya kawai sai ka je ka zuba su a banki ka ce wai kai mai tsoron Allah ne bari ka zauna ka jira har sai sun girma kai musu kasuwanci da kudin su shari'a bata haramta maka ba a juya a fidda lissafi nawa ne ya cancanta ka dauka kudin wahalarka sauran riba kuma kai ta sa musu in sun girma ka ce ga abin da ubanku ya mutu ya bar muku miliyan kaza ne to yanzu kuma kuɗin ku sun zama kaza amma kuɗi idan aka bar su a haka darajar su raguwa za ta yi kuma lokacin da za su girma su zo za su karɓi kuɗin in ka ba su kuɗin za su ga kuɗin ba su kai sun kawo ba da haka in har ka kai matsayin amini dan ba a bada ajiya sai ga mutumin da yake mai amini to za halatta ka juya to ya danganta ga biyan kuɗin ne idan mutum yana amini idan ya juya kuɗi kuɗin suka lalace to zai biya ko zai biya ba wannan kuma sabanin malamai ne wasu suka ce za a duba sababin lalacewan kuɗin idan kuɗin sun lalace da sakacinsa ne to zai biya idan kuma ba da sakaci ba wata ja'ifa ce wata masifa ce ta zo ta sauka akan kuɗin to ba sai ya biya ba sai a haƙuri a rungumi asara ko kuma wani wani zubin sai a raba asara a tsakani wannan bawan Allah ya kora dabbobi da shanu da bayi malam bai bar komai ba shi ko bawan Allah ne ya zuba mai ido sai da har ya bar gari bai san aina yake ba shi da ya san hanyar garin su ya koma da abin nan dinsa yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika ya Allah idan nayi wannan aikin dan neman yardarka ne ai talaba mardatika wahdaka la ghayraka nayi wannan kasuwanci na juya wannan bawan Allah kuɗi ban cinye masa kuɗinsa ba ban nemi ya bani kuɗin juya kuɗin nan ba ban yi masa ha'inci ba ya Allah na mayar masa wannan kuɗi ina ganin yadda kuɗi suke da daɗi da dukiya da kadara da ƴaƴa da da bayi da kaza da kaza na bayar da shi wannan dan kai ne fafruj as-sakhra ko kuma fafruj anna ma nahnu fi ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki na wannan bakin ciki da tsoro da firgici da dutse ya rufe mu fanfarjati sakhra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kawai yana gama magana sai dutsen nan sai ya bude bakin kogon gaba daya Allahu akbar fa kharaju yamshun suka fita kawai suna ta tafiya su a bayan kasa kaga nan gurin kenan Allah ya karbi aikin su gaba daya ka duba hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da aka kawo wannan hadisin dan a nuna maka lalle a rayuwarka ka yi kokari ka samu wasu ayyuka da za ka rinka yi dan Allah kuma wannan bai gagara ba ka fada cikinsa a rayuwa jama'a duk wani ɗan adam da mace ta tsuguna ta haife shi yana ƙarƙashin ibtila'i da jarrabawa kuma Allah in ya tashi jefo maka jarrabawa baya neman shawararka ta ko'ina yana iya jefo ma jarrabawa ashe akwai buƙatar mu koma ga Allah mu kyautata ayyukanmu mu tuna cewa za mu iya shiga cikin wani kunci malam Allah zai iya jarabanka da mugun ciwo ya tsugunar da kai yanzu a halin nan na rayuwar nan da ake ciki ka dube ka ka dubi iyalin ka duba tarin ƴaƴa da suke bayanka duba mahaifiyarka duba iyayenka duba kannanka da suke ci a ka duba ƴaƴan yayyanka duba makota da kake taimakawa duba babanka da ya mutu duba kaza nauyi a yanda kake dinnan yanzu Allah izo ijarrabe ka da wani ciwo ka tsuguna ba hanyar samu malam ba kai ɗaya zaka karye ba da kai da waɗannan duk sai kun karye wallahi mala akwai mutumin da in shi ɗaya Allah ya taɓa shi sai ya taɓa mutum ɗari to kaga in Allah ya jarabe ka da wani mugun abu ko wani haɗari ko wani ciwo ko wani abu kaga dole kai kira kai addu'a sosai Allah ya yi maka ba dan komai ba dan ka taimaki waɗannan mutane waye zai biya kuɗin makarantar yaran nan wa zai kula da gidan nan wani shi yake kula da ubansa yake kula da uwarsa kishiyar uwarsa ma shi yake taimaka mata da kannansa ba za su kirgu ba yayyansa mata sun yi aure a gidan masu yake taimakawa ga iyalinsa a gida bai san wallahi malam wata ran wani mutum ya zo yake gaya mai ce malam ka ganna nan ya ce wallahi kullum sai mutum ɗari sai sun ci abinci a gida na ce ɗari ya ce wallahi ɗari ya ce sau uku nan mutum ɗari in Allah ya so da wannan na rage maka wanda dai wannan abincin da za su dafa su ce a wuya na yake wallahi na ce wallahi wannan babban mutum ne kai to yanzu malam ko wannan kaɗai yake yi Allah ya karɓa masa mala ai zai samu aljanna ka gane me nake nufi na gaya maka a karatun nan in ka ga mutum ka gan shi yadda yake ku daina wulakanta mutane ko ku tozarta mutane baka san abin da wani yake yi ba yanzu wataƙila in kana gadara ko kana da ilimi ko kana da kaza ko kana wani abu ko kana kaza kana kaza akwai wani wanda yake yana abin da ba wanda ya sani a ƙauyensu kaɗai mutum nawa yake ciyarwa idan ka duba wato a wings fuka-fukai da yake da su yake taimaka mutane kudin makaranta wane ne abin zai baka mamaki wallahi amma in ka gan shi sai ka rena shi sai ka dauka ba kowa bane da haka yan uwana mu aiki mai kyau dan mu kubuta da kyawawan ayyukan mu wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka mu yi tawassuli da kyawawan ayyuka mu yi aiki mai kyau din sai in kana ma da aiki mai kyau sadaka ne sallah ne karatun qur'ani ne taimakon wani ne agazawa wani ne tallafa masa ne kaza da sauransu kuma wannan hadisin Allah annabi ya tabbatar mana a cikin abubuwa da yawa yanzu ka duba wata mace karuwa ce malam karuwa ka san dai karuwa in an ce ma karuwa abinda ake tsammanin karuwa in ta mutu wuta za shiga yi saboda ai tana zina in dai bata tuba ba amma wallahi tana cikin ganiyar karuwancinta a Banu Isra'ila haka annabi ya ba mu labari kare ta tarar yana yana lallagi a bakin rijiya yana leƙa rijiya yana gano ruwa yana jin kishirwa yana cin ƙasa saboda kishirwa ita ma tana jin kishirwa amma karuwa ce ta ce tab lalle abin da ya same ni ya samu karen nan ta nemi yadda za ta sha ruwa ita sai ta ce ba za ta bar rijiyar nan ba sai ta shayar da wannan karen ruwa daka ta san yadda za ta yi a wata riwaya aka ce da huffinta takalminta ta tattaka ta shiga rijiyar nan mai zurfi ta sha ta sha ita ta ƙoshi da za ta fito ta ce to ya labarin karen nan kuma shi da bayi da ƙafar da zai iya kamawa ya shiga haka ta sha ta cika huffinta da wannan takalminta kenan da wannan ruwa ta riƙo shi da baki haka ta taka ta taka ta taka sai da ta fito ta ta zuwa tana tara ruwan nan sai da karen nan ya sha ruwan da ya ishi ta kama hanya ta tafi kare ya tafi annabi ya ce ta dalilin karen da ta ba ruwa Allah ya ce an yafe miki karuwancin da kika yi ai baka ma gane ba baka fahimta ba yi duk laifin da wani ɗan adam yake yi shi da Allah ne Allah cikin baiwarsa wallahi dare ɗaya wannan bawan Allah zai iya muna Allah ce ya yafe mai wannan abu ni da kai ne muke shigar da wani aljanna to da an shiga uku kuma wannan abin da yake nunawa la taqnatu min rahmatillah kar ku taba dauke tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi gaba daya tabaraka wa ta'ala shi mai afuwa ne shi mai yafiya ne yanzu wani ya gama barnarsa duka hadisi ne shi ma sahi ya gama duk abin da yayi yace to ni fa na san ta'adin da nayi in na mutu kar ku kuskura ku bari in je hannun Allah ya zai mun azaba kawai in na mutu ku kona ni ku sa ni a cikin wuta ku kona ni sai na zama toka kuma ku kai ni bakin teku ku ɗebi tokan nan inda iska take kaɗawa in kun ƙone ni na zama toka sai ku ɗage tokar sai ta bi iska hu ya ce Allah bai isa ta shi ni ba to ai na zama toka na bi iska in ji shi da faɗa sai da aka gama aka yi komai da komai sai Allah ya ce da mala'iku ku bi iskan nan ku bi tokan nan ku tattaro ta gaba ɗayanta ai shi malam ba ana cewa za a azabar kabari ba ko waye ba to shi bai da kabarin ba kai ne zaka sha wahala ka shiga kabari shi bai yadda ma a sashi a kabarin ba ya bi iska ya ci duniyarsa ya gama morewa Allah ya ce ku haɗo aka haɗo aka tara shi aka ajiye shi yadda ake ajiye kowa a cikin kabari a wata riwaya aka ce ai iskar ai iskar ita ce kabarin sai Allah ya mayar masa da iskar da ibnin nan ne kabarin yanda tokan take rarraba din anan ne kabarin nasa sai da Allah ya tashe shi kai me ya kai ka kai wannan abin da kai ya ce ya ubangiji tsaba tsoronka ya ce an yafe ma Allahu akbar kaga yayi ta'adi fa Allah kadai san me yayi to ni wani lokacin Allah ya sani muna da laifi amma ni in na tuno rahamar Allah ni na san ni mai laifi ne a wajen Allah amma ina dan sa tsammani gaskiya ni fa nake banda kai ni ban san kai yaya kake ba kai wallahi ni dai ina kyautata ubangiji na zato kawai na san ko banda kai ko ko har da kai to mu kyautata Allah zato insha Allah in Allah ya sa da sai Allah ya taimake mu malam da ikonsa da rahamarsa da jin kayinsa yanda yayi wannan taimako sai ya mana da haka wannan kuma yana nuna mana falalabin iyaye duk wanda yake da iyaye jama'a ya nemi aljanna ta hanyar su wanda bai da iyaye ya nemi aljanna ta hanyar abokanan iyayensa wanda bai samu abokanan ba yayi kokari yayi wa iyayensa abin kyautayi da zai same su koda babanka da mamanka sun mutu akwai abin da zaka musu isan musu masallaci daya in ka gina wa babanka Allah ya sa albarka rijiya daya ka tona wa mahaifiyarka Allah ya sa mata albarka duk wani abu na sadaka jariya da zaka yi wa iyayenka tunda kai yanzu kana raye kana da damar a hannunka kuɗi suna shiga su fita a hannunka babanka bai da ikon sallah bai da ikon azumi yanzu ya mutu mahaifiyarka hajiya ba ta da ikon ta yi wani abin da za su samu lada fa amma tana da kai tun da ta barka ai ta bar hanyar lada to ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka tura wa mahaifiyarka lada tana kabari jama'a kun san wani abu wallahi idan mutum yana so in Allah ya masa baiwa ya yi abin da zai yi sanadin shigan iyayensa aljanna zai iya yi insha Allah ko da babanka bai yi aikin lada mai yawa ba kai ɗin kai ta yin abubuwa da zai samu lada gina masa makaranta a yi ta karatu a ciki duk abin da aka yi ladan Allah kai wa babanka gina masa tafkeken masallaci ka ce ya ubangiji wannan masallaci na ba da shi wakafi ka kai ladan gaba ɗaya ga mahaifiyata gina masa wata islamic center sayi wasu littattafai masu tarin yawa taimaki wasu ɗaliban ilimi ka gina su su ilimi su rayu duk abin da suka yi a duniya Allah zai kai wa iyayenka malam ga abin samun lada bila adadin amma sai mu zo mu bar iyayenmu in sun mutu mu yi ta kuka kamar da gaske amma duk abin da suka tafi suka bar mana sai mu zo mu zauna mu cinye ba ma iya tuna musu yanzu dan Allah malam babanka bai gina makaranta ba babanka bai yi masallaci ba babanka bai yi sadaka jariya ba ya bar maka miliyoyi kaza yanzu kai ba za ka yi ji tsoron Allah ka taimaki babanka ba yanzu baban nan naka fa shine sanadin zuwanka duniya iyayen nan naka su ne sanadin samun arzikinka da ba su tsuguna suka yi naƙuda ka suka haife ka ba ka samu abin da ka samu amma mutum ya wayi gari yana bakin ciki ya taimaki iyayensa kana ta ballagazar da kuɗi ka gina can ka saya ka ajiye ka hau wacar mota ka saka wannan riga ka yi kaza iyayenka suna kabari ka manta da su ka kasa yi wa babanka masallacin juma'a ko da mahaifiyarka me masallacin juma'a a cikin arzikinka yau gashi duk masallatai a ƙasar nan da bara suke rayuwa ko ina sai an yi roƙo in za a gina masallaci sai an yi bara sai an yi roƙo rijiya mutane suna mutuwa da ishirwa a ƙauyuka ga haikin lada da zaka taimaka iyayenka su samu albarka su samu alheri ka ganka aljanna ka ga iyayenka aljanna akwai abin da ya wuce wannan amma ka zo ka samu dukiya da arziki ka tafi ka bar iyayenka sun mutu kai ma ka zo ka mutu ka tafi ka bar dukiyarka a banza ina so na gaya muku da yawa daga cikin masu hali wanda Allah bai ba su fahimtar addini ba ko ba sa sauraron malamai wallahi da na sani suke a rayuwarsu bayan sun mutu wannan zaga mutum Allah ya tara mai duk abin da ake tara dan adam Allah ya bashi amma kuma Allah bai bashi basiran da zai ci moriyar kudin a lahira ba wallahi baka more ba alaji ka san waye more da kudin sa wanda Allah ya bashi kuɗin ya ci kuɗin ya more ya yi abin da zai na jin daɗi da kwanciyar hankali kuma Allah ya taimake shi ya nuna masa hanyar da zai gina wa kansa lahira da yawa Allah yana ba su su ci su ci su ci su ci su ci a nan duniya amma wallahi a lahira ba su da rabo kuma ba ruwan Allah fa abin da ka bayar shi za ka tarar wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin da haka wallahi iyayenku suna da haƙƙi akan ku ku taimaka wa iyayenku ku yi musu biyayya ku tallafa musu ku agaza musu idan suna raye kar ku basu da yunwa in suna raye kar ku yadda ku ku basu cikin bakin ciki malaman da suke magana akan uququl walidaini sabawa iyaye suka ce ko abinda mahaifanka za su yi na bacin rai ko su yi maka tsawa kar ka yadda kai kai kar kai musu tsawa wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima aka ce idan babanka yana magana sun kuya kanka karka yadda kuna magana da mahaifiyarka da mahaifinka a rinka jin muryarka sama da na iyayenka saba wa iyaye ne duk wanda ya zo tafiya yana gaba babansa yana baya malaman ukuku suka ce saba wa iyaye ne in dai ba babanka ne ya yadda ka wuce gaba ba kai ya za ka wuce gaban babba kana tafiya ai sai dai ka biyo baya wasu malamai suka ce sai dai in ka wuce gaba dan ka cire mai kaya ko ka gyara masa hanya ya wuce amma ka wuce gaba babanka yana bin baya yace wannan saba iyaye ne ba a zuwa gaban iyaye an turbuna fuska wai ranka a bace wai ka nuna kana cikin damuwa saba wa iyaye ne menene hukuncin saba wa iyaye shiga wuta ba a daka musu tsawa ba a cewa ai musu tsaki ba a cewa kash dan me yasa za a yi kaza ba na ce kar ai ba ha ba hajiya ba za ki tambaye ni ba hajiya ku ba ku san rayuwa ba ba ku gane yadda al'amura suke ba hajiya nan gaban sun sake zuwa kakki ki kyale su dalla ku daina irin wannan wannan ba baba kai hakuri wallahi ai ba mu gane bane baba an sai dai hakuri wannan uwacce take gaya wa ɗanta haka yana daka mata tsawa ba ka da hankali kai iyaye a'a a'a wallahi malam baki baya iya baya iya magana baya iya faɗan iya darajar iyaye wallahi baki bai isa ba malam mutanen da fa bayan bautar Allah fa su sai su wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu na ɗaya kenan tauhidi ikhlasi kore shirka wa bil walidaini ihsana Allah yace ka kyautata wa iyayenka kaji da Hausa na faɗa ba da turanci ko larabci ko yarbanci ba وبالوالدين إحسانا إياي أكوت تامس إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah ya ce idan girma ya kama ɗaya daga cikin iyayenka suna tare da kai fala ta kullahu ma uffin karka ce uff karka ce kash karka ce ka karka ce ka ai da ma ba ai haka ba ba ai wala tanharhuma ba a daka wa iyaye tsawa wallahi yau ba daka wa iyaye tsawa ba dukansu ake duka ni dinnan da idona dinnan da bakina akwai gidan kurkuku da naje a ƙasan nan mun je irin ba da taimako irin an je da awa da kuma suwa suke da karamar tara a taimaka musu a fidda su sai wasu ma'aikata wani gandaroba ya zo ya same ni ya ce malam wancan kagan shan ya nuna mun shi ko kun zo ka ku cire shi na ce ya aka yi za ka hana taimako kai kuwa ya ce malam ba za a cire shi ba na ce kamar ya ya ce ka ku cire shi zan gaya maka me ya faru na ce gaya mu ya ce wallahi malam uwar sai da ka uwarsa idaka na ce duka ce wallahi kashi ya bata ma'aikacin yana nan yau in ya ji ni zai tuna me ya faru ce wallahi a gidansu aka kawo shi wani abu ya shiga ransa ya ɓace ya yi wa uwarsa shegen duka to ba duka ba malam yau wannan 'ya'yan zamani akwai wanda zai ɗauki ubansa da uwarsa ya kai su ya sayar ya karɓi kuɗin ba wannan ba da Allah ta kai ga yau akwai wanda yake barin iyayensa su mutu a wulakance ubansa ya ciwo ya ciwo ya ciwo wallahi bai taimaka mai ba wasu ta ciwo ta ciwo wallahi bai taimaka mata ba wallahi malam ku yi haƙuri ku yi haƙuri wannan labarin bai da daɗi ku yi haƙuri galibin mu wallahi mun fi kyautata wa ƴaƴanmu da matanmu sama da iyayenmu galibinmu ‘ya'yanmu da matanmu sun fi cin moriyar arzikinmu da mulkinmu da dukiyarmu da damar da muka samu saboda uwarmu da ubanmu su ne za su wahala su kai ka jami'a su biya ma kudin jami'a za su wahala su yi wahalan naƙuda za su wahala su yi maka duk abin da za su yi su taimaka ma ka samu aiki ka yi kaza ka yi kaza amma in an zo cin moriyar dukiya ba su ne number one ba wala ba su wani shine gaskiyar magana kowa ya auna kanshi kowa ya duba kansa waye kai me kai wa iyayenka kuma wani abin tausayi akar makalla duk abin da kai wa iyayenka insha Allah kai masa iyayenka sun maka ko kai dewa ko kai kadan yanda ka dauki iyayenka ko in Allah ya so yadda wannan iyayen naka in ka girma ka manta wallahi tallahi haka haka iyayenka za su yi maka ba canji malamai suka ce suna iya cikin abin da Allah yake ukubarsa sakayyarsa da wuri shine saba iyaye to wannan bai kai ba akwai waɗanda suke zuwa barna wani zuwa yayi zina da uwarsa zina saboda boka ya bashi lakani cewa in kana son mulki kaza in kana son dukiya kaza ka je ka kwanta da uwarka akwai wanda ya ciniki wanda aka yarjejeniya da shi da barayi cewa su je su kama ubansa ko ku kashe shi ko kuma inda za mu raba abinda za mu raba haka yi tura sau nawa akwai wanda kullum sai ya sa ubansa kuka akwai wanda iyayensa suna kuka suna zubar da hawaye ubanka ya bude baki ya ce abinda kai mun sai ka gani to ina magana wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima ba san da wannan ba ai ba aiki da shi iyaye Allah ya ce ka shimfiɗa musu fuka-fukai na jin ƙayi, waqfid lahuma jana'a dulli, ka ƙanƙan da kanka ga iyayenka, minar rahma tausayi, wa ƙurrabbir hamhuma, kai tai musu addu'a Allah ka ji kansu, kamar yadda suka rene ni ina yaro, ba wai daidai ya daida ba, a'a sun kula da ni ina yaro, ya Allah muna neman jin ƙayinka ga iyayena. mai ta'alimi ya ce duk mutumin da ya sallarsa ta farilla gaba ɗaya gama bai tuna da iyayensa ya musu addu'a ba fakat asa a ya munanta da aka ku ɗalibai ga ku a jami'a galiban iyayenku suke taimakon ku ɗalibai da cinku da shanku da rayuwarku iyayenku suke taimaka muku to kada ku samu dama ku manta da iyayenku idan umara za ka je kai babanka in hajji za ka je ina lafiya kai shi gina masa gida mai kyau da zai huta ya san cewa ɗansa yana da arziki tayar masa janareto kamar yadda kake tayarwa kanka matakka yau in janareton gidanka ba mai ba za ka iya ko a ƙasar waje kake baka isa ba sai ka turo kuɗi amma uwarka ba tana ƙauye wani ya ce babu ciwon da nake ji irin Allah ya mun duk abin da ya mun amma mahaifiyata tana ƙauye tana jin ruwan rijiya irin na ƙauye uwata tana cin miyar yalo miyar miyar lalo uwata tana cin tuwon sussuka matata kuma yau gata nan muna rikici da ita wai ba injin markaɗe wai ba za ta mu abincin dare ba uwata tana shan ruwan kwari ga mu muna shan ruwan roba ita ce mun duk abin da ce mun da haka ya ku yan uwa musulmi duk wanda yake son albarka a rayuwarsa ya taimaki iyayensa kuma su iyaye ko suna raye ko ba sa raye za a taimaka musu buta ɗaya idan ka siya ta naira ɗari biyu ka ce a wannan masallaci a je a yi ta alwala da shi Allah ka kai ladan wa ubana ka yi wa ubanka biyayya ka taimake shi baya kwance mahaifiyarka duk ƙauyancinta duk rashin wayewarta duk tsufanta kai ka tsufar da ita da kai da yayanka da kaninka da kanwarka da kaza da kaza ɗinka ha ku kuka wahal da su suka mai da su haka ka gama wahala akan ɗa ka gama kashe wa ɗanka kuɗi ka gama yi masa hidima amma wai a rayuwa da shi da ɗan uwansa su su ashirin ko su goma sha bakwai ko sha biyar wai ba za su iya ɗaukar nauyinka ba sai sun yi karo karo ubanka shi ya biya wa yayanka ya yi university shi sama masa aiki shi ya tura shi kasar waje shi ya sama wannan aiki a wuri kaza shi ya bude wannan kasuwa shi ya kaza shi ya yi wa binta aure shi ya yi dudu aure shi ya taimaki wance ya yi kaza yanzu ya tsufa ya zama ciwon suga ya kama shi da ciwon kafa baya iya gani idansa yana yoyo ya gaji kudin ciwon sugansa kudin maganinsa na ciwon suga da ciwon hawan jini ba a iya sai an yi mitin an yi karo karo kai dubu uku za ka kawo ke biba ki rinka kawo ɗari biyar ke kuma hindu tun da mijin ke mai ɗan ƙarfi ne za ki rinka ba da dubu biyu da ɗari biyar kai kuma alhaji abuja kake dubu biyar biyar za ka rinka bayarwa kai kuma kaza wai da haka ake riƙe iyaye yau a hakan ma felin ake wani sai a yi wata biyu bai biya ba wani aka takura ya ce ni don la ta kura mu ba mutum su yana da hali ba taimako ba ne ba don allah ake yin taimako ba ubansa fa kamar baka gane ba wannan tsohon fa shine shi kadai ya dauki nauyin ku duk gidan nan gaba ɗaya ka manta amma yau ga shi shi kadai ba za ku iya kulawa da shi ba shame on you ai ba za ku ce Allahu akbar ba saboda kuna da kar wannan kuma yana nuna mana falalar kamewa me falalar kamewa mutumin da yake cikin bukata jama'a harka ta samartaka harka ta bukata ta dan adam sha'awa Allah ne yake gina dan adam da sha'awa da bukata amma tsoron Allah shi ke controlling sha'awa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والألعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب الله ne ya kaddara dan adam yana da sha'awa na'am saurayi matashi ya kai gabarsa ko yarinya matashiya ta kai gaba ba aibu bane da mutum ya na sha'awar mace wannan lafiya ce to amma sha'awar ka kai controlling ɗinta akan abin da Allah yake so yau ga wani bawan Allah Allah ya jarabe shi ya ce yana da yarinyar da yana son ta yana so yana so abu ya gagara daman ƙarshen ya ji yana so da ya yi barna da ita yi ta ƙi ta yadda ka duba kamewarta da yake mai tarbiyya ce ke ki ji tsoron Allah ke ki ji tsoron Allah ki kame mutuncinki kar ki bari wani ya lalata miki budurcinki kar ki bari rayuwar jami'a ta halakar da ke wani ya riƙe hannunki an tafi group discussion wani ya rike ki wani ya taba ki wani ya zo aji ya zauna jiki da jiki kina kashe kina kashe image ɗinki kina kashe tarihinki wannan abin duk da kike yana na yana counting a rayuwarki wallahi sai an gaya wa ƴaƴanki ai uwarku lokacin da take rayuwar jami'a ai ƴar duniya ne wani ya rungume ta wani ya rike hannunta wani ya yi kaza kuma duk waɗannan duk duk hayaniya ne ta nan ba su ne mazajen ba mijin yana can a waje a bakin gari shine zai aure ki ba wannan ba da haka ki kame daman sha'awa mutum zai sha'awa mana tunda lafiyarsa kalau amma me ke kontrolin sha'awarsa tsoron Allah kai ma za ka iya samun dama yau ga wannan bawan Allah ya samu dama musamman a yau talauci talauci yakan sa ya mace ta fada cikin wani yanayin da za a je a lalata da ita saboda ba ta da shi kai ka ji tsoron Allah kada talaucin yarinya ya sa ka lalata mata rayuwa ke ma ki ji tsoron Allah kada neman abin da zaki ciki sha ya sa ki je ki zubar da mutuncinki duk lokacin da namiji yayi kuskure ya bude budurcin wata to ya rubuta ya ajiye sai wani ya bude budurcin yarsa ko yana kabari ko yana raye man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi duk wanda ya taba yin zina sai an yi zina da nasa koda a katangar gidan shi ne ita matsalar da nake nan duk wanda iya dari yar wani ya lalata mata rayuwa ya canja mata tunani ga abin da iyayenta suke dora ta akai kai kuma ga abin da kake dora ta akai ka sani za ka girma za ka yi aure kuma za ka haifi ya mace a gabanka wallahi sai ka zo kana battling da wani akan tarbiyyar yarka afaf kamewa ku duba annabi yusuf Allah ya yi mai duk abin da ya masa ya fada gidan sarki ya fada wajen matar sarki wa ghallaqatil abwab ta rirrufe kofofin gida gaba daya ta yi kwalliya ta yi ado ta yi duk abin da ta yi wa qalat hayta lak ko a wata qira'ar hita lak ya rage gare ka bismillah kawai qala ma'azallah yace Allah ya tsare ni kaji imani ya samu dama yace Allah ya kiyaye ni ba kai da kake ta nema kai ko ka lalata yar wani ba zina wala taqrabu zina kar ku kusanci kusanci kusanta ma qur'ani yace kar kusanta dan alfasha ne kuma mummunan hanya ce yace innahu rabbi ahsana maswayi da haka wannan bawan Allah yace daddama ya riga ya samu ya samu amma kashi ina sai ya tuna Allah mai kabari Allah mai kiyama Allah mai wuta Allah mai aljanna Allah mai ranar ƙarshe Allah da zai tsaye da mutane ranar tashin kiyama za ka yi magana kai da shi ba tafinta tsakaninka da shi ya ce ba zan iya ba ya haƙura ya bar mata kuɗin to malam yau in ana maganar zina sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ka san cewa yau lalacewa ta kai ga yau ƴan matan ke neman maza da ana cewa namiji mai neman mata to yanzu sai dai a ce mace mai neman maza akwai wanda sai su biya ka dan kai lalata da su kuma malam zina kala kala akwai na faɗi rifin akwai wanda suke da ƴan ƙananan yara shekara shida bakwai takwas tara goma akwai na ƴan mata waɗanda suke innocent ƙaramar yarinya 'yar sakandare ko 'yar jami'a shekara ɗaya shekara biyu ba ta taɓa sanin namiji ba wani ya je ilalata mata rayuwa ya koya mata abu mummuna akwai na matan aure wannan wanda ya fi muni mata aure zinan mata aure shi kuma ba a fiye ganewa ba mutum yana zaune da matarsa ta sunna wani ya je keta gidansa ina lalata da ita wallahi wannan barkace wani alkali yake ce mai yace tab ai malam sai ka zo kotu ka ji abin da ake yi akan cin amana ta aure wani na kama matata da wani wani yace na kama abokina da matata wani na kama akwai mutumin da yace a ido da ido ya kama matarsa da tsakar dare ku ji da kyau ku ji da kyau saboda me ku sa ido akan iyalinku da matanku ku yi musu addu'a Allah ya tsare su sannan ku sa ido a kansu ku taimake su akan addininsu ya ce wallahi cikin dare malam ina cikin munshari sai na farka na neme ta na rasa sai je tarar da ita ta shiga falo ta kunna wuta ta yi kwalliya ta saka hoda baki gazal ta saka matsatsin kaya na bacci wanda shi ɗin fa bata sa masa ba a daren ta buɗe wayarta tana bidiyo kwal. tana haska kirjinta tana haska jikinta ga wani shi ma ya tsirara suna yi da shi cikin dare shi ko mutumin ka yana can a gado yana ta munshari ka ka yana ta tafiya an gama da shi kai ya ce mafarki nake yi ne na ce bari dai in kaɗa idona ni ne ko ko ba ni ba ne ya duba daram daƙam ya ga ita ce ya duba ya gani tana hira tana annashuwar da ba ta masa malam ashe da mazan banza take ya koma ya yi ta kuka ya rasa inda zai sa kansa ya zo ya ritsa ta ta fashe da kuka da ihu ta ce sharri yake mata sharri yake mata me kike yi a nan akwai wanda cikin dare ma lallala ku yi haƙuri kan ne ta gaya muku in tsoratar da ku ba ku yi aure ba wannan kaɗan ne daga makircin mata wani cikin dare ma yana kwance cikin dare sai ya ga a gefen mayafinsa haka a gefe ta ɓangaren matarsa sai ringa ganin haske wai sai zai ke fata ce shi ba gaskiya yana ganin wani annuri a bangaren matarsa yana ganin kamar matarsa waliyar Allah ce aka ce kamar yaya ya ce wallahi amma ya fi suke amma kullum ta ɓangarenta sai ya rinka ganin wani haske haka to amma kwarjini bai sa ya juya ya ga daga ina haske dai yana ganin haske na wuta shi kam Allah ya bashi waliya ya aka ya kai sai wani ya ce masa kaga ka je ka duba chatin take yi hasken wayarta ne ka duba lalacewar ya kai ga fareni in mace ta rena ka Allah ya sauwaƙe malam reni ya kai ga suna bargo ɗaya suna mayafi ɗaya za ta juya haka ta kunna wayar ta haka yana can yana munshari tana chatting tana tana tattauna kuma da yazo ya duba sai gashi da maza take yi wani ne yake chatting da ita daidai wannan lokacin saboda ta rena miji aka ce to in dai walittaka ne to ga walitakan da mataka take da shi wani ya yi tafiya ba ta san kyamarar gidansa cctv kasan shi yasa maza wasu mutane suke sa wannan kyamarar ashe duk shigan da ake da fita ta manta ta shiga ta fita wani ya shiga ya fita wannan kes din kwanan nan ya faru yace wallahi malam sai gashi da ido na na gani wani ya shigo sun shiga falo sun yi kaza sun yi kaza yace abin nan nayi ta dubawa da gaske ne ko ba haka bane amma wallahi da yazo ritsa matan nan yana tambayar ta kuka ta tace shari yake mata baya son ta daman ya tsare ta in baya son ta ya sake ta aka zo aka haska aka duba a shiga shi waye wannan manajan bankin ta ne wai wai yazo ya mata gyaran account ɗinta wai wai to Allah dai sauke Allah ruba asiri bari dan dakata anan insha Allah abinda na faɗa daidai Allah ya mana afwa na ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana mata ku yi hakuri yau kuma abin da kanku ya faɗo da ku muka ƙare insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh